إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin alkafi wanda muke karanta kitabul jami' a wannan littafi na imam ibn abdulbar al-maliki rahimahullah darasinmu na yau shine darasi na goma sha biyar ko goma sha hudu yau muna takwas ga watan rabi'ul awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan goma oktoba kenan shekara dubu biyu da ashirin a lissafin bature a satin da ya gabata mun abu na ƙarshe da muka tattauna shine maganar wato zamantakewa da iyali mu'amala tsakanin namiji da mace malam ya kawo matsaloli kamar uku ko hudu haka a lokacin mun yi bayanin cewa abin da ya shafi mu'asharar mace zamantakewa tsakanin namiji da mace wato babi ne mai zaman kansa malamai sun yi bayanai da yawa a babun nika to malam ya kawo wasu daga cikin matsaloli muka ci za mu takaita akan abin da malam ya kawo ba za mu fadada ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya matsalar da za mu fara da ita a yau ita ce inda malam yake cewa Allah ya ƙara masa yarda Allah ya ƙara masa rahma wa min fitratil islam ashur khisal al-khitan wa huwa sunnatun lil-rijal wa makrumatun lin-nisa' وقد روي عن مالك أنه سنة للرجال والنساء ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ولا ينبغي أن يتجاوز عشر سنين إلا وهو مختون ومن فطرة الإسلام malam ya shiga bayanin abin da ake kiransa alfitra ko khisalul fitra yana daga cikin fitrar addinin musulunci fitra a larabce tana zuwa da kamar ma'ana guda biyu fatara shay'a ma'ana shaqqahu tulan ka tsaga abu idan sama'un fatarat idan sama ta tsage ko kuma ijadu shay'i wa ibda'uhu ka samar da abu ka fara samar da abu kamar kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ard dukan yabo ya tabbata ga Allah da ya fara halittar sammai da kasai kafin Allah ya halicci sammai da kasai babu wanda ya halicci sama babu wanda ya halicci ƙasa kuma fitra tana zuwa da ma'anar wato asalin sanin Allah da Allah subhanahu ta'ala ya halicci dan adam da shi asalin tauhidi da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha game da hadisin imam muslim Allah madaukaki ke cewa wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum ni na halitta bayi na gaba ɗayan su akan addinin tauhidi wa innahu wa innahum atatuhum shayatin shaydanu ne suka zo musu fajitalathum an dinihim suka kawar da su daga addinin su kamar da hadisin manzon Allah yake cewa kullum mauludin yuladu ala alfitra akan addini na gaskiya sai daga baya ne za a canja masa addini to fitra tana zuwa da ma'anar wato addi wato asalin tauhidi da Allah ya halitta dan adam da shi a asalin halitta ko addini da yawa daga cikin malamai ko kuma mafi yawan malamai a ma'anar fitra wadda ta zo a cikin hadisin manzon Allah a أشهر من الفترة أو رواية أو حديث خمس من الفترة sun fasara wannan da ma'ana a sunna ma'ana tafarki tafarki na annabawa wanda dukkanin annabawa sun tafi a kai an gane wasu malamai suka ce babu abin da zai hana ya zama na idan aka ce alfitra a nan ya zama addini ake nufi da kuma tafarki ko sunna na annabawa ta annabawa ake nufi gaba ɗaya zai shiga ciki saboda haka anan a da mala yake cewa ashuru khisal abuwa guda goma ya yana ishara ne daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda ya zo a cikin hadisin a cikin sahih Muslim Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ashirun min alfitr abuwa guda goma suna daga cikin fitra ta barkin annabawa ko sunna ko addini ya ambaci wato a aske gashin baki ko rage gashin baki barin gemu yin aswaki shakar ruwa yanke farce yanke yatsu sannan tsefe gashin hammata da kuma wato aski gashin gaba da kuma kama ruwa da kuma kurkure baki ishasa malaki cewa ashirul khisalin yana ishara ne zuwa ga hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya rawaito dangane da fitra Imam Ibn Qayyim yake cewa fitra nau'i guda biyu ne iri biyu ne fitra ta farko tana da alaka da zuciya wa hiya ma'rifatullahi shi ita ce sanin Allah wa mahabbatuhu da san Allah wa itharuhu ala ma siwahu ka fifita Allah akan koma bayan Allah idan umarnin Allah da umarnin wani suka haɗu ka gabatar da umarnin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine fitra ta zuciya ma'ana imani kenan sai yake cewa akwai fitra amaliya fitra wadda za a yi ta aikace wa hiya hadhihi al-khisal su ne waɗannan abubuwa da muka ambata kaciya da barin gemu da kuma wato cire gashin hammata da aske gashin gaba shakar ruwa da kurkura baki da sauransu da aswaki to shine yake cewa fal'ula fitra ta farko ita ce fitira ta zuciya imani na cikin zuci asalin imanin da Allah ya halitta a cikin zuciyar ɗan adam tuzakkin ruha tana tsarkake rai tana tsarkake rai wa tutahhirul qalba tana tsarkake zuciya wa thaniya fitira ta biyu wadda take fitira ta aiki tutahhirul badan tana tsarkake jiki wa kullu minhuma tamuddu al-ukhra kowanne yana taimakawa ɗaya zai zama to kana da imani a zuciya ba ka ayyuka na gabbai addininka bai cika ba kana ayyuka na gabbai ka bar gemu ka ɗage wando ga aswaki ga kurkura baki ga komai sauran ayyuka na gabbai amma zuciyarka babu imani fanko kaga bai yi ba kuma akwai imani a cikin zuciya amma zahirinka ba alamar imani shi ma bai yi ba dole sai an hada guda biyu din nan kowanne yake cewa yana taimakawa ɗaya وكان رأس فطرة البدن الختان وكما أبوه نقب بيد أكي daga cikin abubuwa guda goma nan da suka zo a cikin hadisi wanda yake gaba gaba shine kaciya inji imam ibn qayyim a cikin littafin sa tuhfatul mawdud fi ahkamil mawlud to shine ma yake cewa ashru khisalin abubuwa na sunna abubuwa na addini abubuwa na fitira wanda kowane dan adam dukkanin annabawa sun yi ashru khisalin abubuwa guda goma خصال جمع خصلة الخصلة خصلة شيني معنى ينكي وهالي wani yanki na abu ko hali za ka aikace ashir khisalin halaye guda goma ko abubuwa guda goma babba daga ciki abu na farko shine alkhitan malam yake cewa alkhitanu kaciya kuma malamai suka ce kamar da ya zo a cikin hadisin a cikin asar na ibn abbas wajen fassara faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa idibtala ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun asar ya tabbata daga abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda yake cewa allah ya jarrabi annabi Ibrahim alaihi salam da abubuwa wato a guda goma biyar a aka sannan kuma biyar kuma a sauran jiki kamar da zuwa cikin littafin tafsiri kuma isnadinsa sahihi ne ce khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi guda biyar suna suna kai da fuska sauran kuma guda biyar su da sauran jiki wanda suke kai su ne fasu share ta rage gashin baki da kuskure baki da shakar ruwa da aswaki da kuma gyara gashi musamman laraba da ke gashinsu na mai laushi ne yana yana yana sauka ta goshi sai su raba shi biyu nan ma ya sauka ta wannan gefe wannan gefen mai sauka wannan gefe kamar da manzon Allah yana yi kamar da makaranta a shaba'i wannan su ne guda biyar wanda suke kai sai saura guda biyar wanda suke jiki shine taqlimul azafir yanke farce da kuma gashi aske gashin gaba da kaciya da cire gashin hammata da kuma istinja'i kama ruwa wannan ji ibn abbas abubuwan da Allah ya jarrabi annabi ibrahim alayhi salam wannan ma yana daga cikin su fa atamma hunna sai annabi ibrahim ya cika su ya tabbata cikin bukhari da muslim daga hadisin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ihtatana ibrahim alayhi salam wa huwa ibnu 80 sana bil qadumi annabi ibrahim alayhi salam ya yi wa kansa kaciya yana ɗan shekara tamanin da wani abin da ake kiransa kadum malamin sun yi sabani kadum din nan kadum za a ce ko kadum za a ce wajen karanta shi an samu sabani amma sannan kuma wajen fassara shi an samu sabani to da yawa sun rajja irin su ibn hajar irin su ibn qayyim su imam an-nawawi sun tafi akan cewa al-qadum ma'ana abinda annabi ibrahim wani abin da ake yanka wani abu da shi abinda ya yi amfani da shi ya yi kaciya shi ne qadum ba sunan guri ba ne wasu malamai suka ce sunan guri ne al-muhim abinda ake so a wannan hadisi shine annabi ibrahim alayhi salam ya yi kaciya yana da shekara tamanin Allah ya umarce shi ya yi wannan nan ta daga nan kuma abin ya ci gaba ya ci gaba a cikin dukkanin annabawa dukkanin annabawa wanda suka bayan annabi ibrahim alaihi salam sun yi wannan nan kuma wannan ya shahara a cikin larabawa tun kafin zuwa addinin musulunci wannan yana daga cikin baƙaya shari'ar Ibrahim alaihi salam akwai abubuwa da dama da mutanen maka zuriyar annabi ismail ne alaihi salam abubuwa da yawa na addinin annabi ibrahim alaihi salam sun gada kuma suna aiki da su to wannan ma yana daga ciki yaraba suna yin kaciya kafin zuwan musulunci kuma wannan alama ne na wato sha'ira ta min sha'airul islam yana daga cikin abubuwan da ake bambanta musulmi da wanda ke ba musulmi ba wai sa ilma idan aka samu hatsarin mota idan aka rasa taya za a gane wani musulmi ne ko musulmi ba akan duba wannan alama wanda aka same shi da kaciya bisa dukkan alamu musulmi ne wanda ke babu kaciya bisa dukkan alamu ba musulmi ba ne ko a andalus lokacin da aka kakkashe musulmi aka kori musulmi akwai mutanen da suka boye addininsu to amma su kafirai a wancan lokacin sai su bi su tube wannan mutum su duba an masa kaciya ko ba a masa kaciya ba idan an masa aka same shi da kaciya musulmi ne sai aka kashe shi aka suka ta yi a kasar andalus kuma dukkanin annabawa kamar da muka ce sun yi kaciya hatta a cikin bible ya zo cewa annabi isa alaihi salam an masa kaciya amma yana ganin yanzu kamar Kirista ba sa yin kaciya ko ko suna yi suna yi dukkan su ko ba dukkan su ba hmm duk suna yi ko amma kamar yadda musulmi suke suna yi ko ko akwai bambanci amma duk suna yi eh to ko akwai masu yi rikiya amma yana ji kamar da yawa ba sa yi ko domin na tambayi wannan ɗan uwa Hassan Shafa da ke yana harkar comparative studies kun san shi ai ko ya ce duba mun bible ya duba ya ce ko a luka ne ya samu a sura ta biyu aya ta ashirin da ɗaya ya nuna cewa annabi isa alaihi salam an masa kaciya sannan akwai wani malami dr muhammad nizar ya rubutu alkhitanu baina mawazin tibbi wa shari'a a kaciya tsakanin likitanci da shari'a to a ciki ke cewa an samu a cikin bible na barnabas da bible ma iri iri iri suna suna sunaye da yawa to a cikin bible na barnabas cewa annabi isa alaihi salam ya yi kaciya kuma ya umarci mutanensa su yi kaciya shi ma dan uwa Hassan Shafa abinda ya tura min shine a cikin Luka sura ta biyu aya ta 21 Annabi Isa alaihi salam an masa kaciya sai dai wasu daga cikin mabiyan Annabi Isa irin su Paul sun zo sun yi wato sun canja wannan suna ganin cewa ba sai an yi kaciya ba to kila shi da kila shi yasa aka samu wasu suna yi wasu ba sa yi alai halli wannan dukkanin addinai annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam a sun tafi a akan wannan to shi yasa malam yake cewa a alkhitanu kaciya abubuwa guda goma nan na fitra na addini kuma waɗanda suke tafarki ne na annabawa gaba ɗaya na farkonsu shine alkhitanu kaciya idan aka ce kaciya abu ne sananne abu ne sananne in namiji fatan nan wanda yake boke boye kan azzakari shi za a yanka shi yace wa huwa sunnatun lirrijali wa huwa shi alkhitan kenan shi kaciya ko ita kaciya sunnatun sunna ce lirrijali ga maza kafin mu faɗi ra'ayin malamai duk abin da shari'a ta yi umarni da shi akwai amfani ga ɗan adam shin ya gane ko bai gane ba akwai amfani Allah madaukakin sarki baya aikin banza ba zai umarci ɗan adam da abin da yake baya da wani amfani ba ko duniya da lahira ko amfanin duniya ko amfanin lahira ko gaba ɗaya galibin abubuwa sun kunshi amfanin duniya da lahira galibin abubuwan da shari'a ta ce a yi ko kada a yi suna da amfanin duniya da lahira to malamai suka ce wato wa kaciya tsarkaka ce domin wanda tsarki har hanya ce ta tsarki wanda ba masa kaciya ba don ya yi bawali bawalin nan suna taruwa wannan fatan yana hana bawalin ya fita gaba ɗaya ka wannan hanya ce wato ba zai samu cikakkiyar tsarkaka ba sannan kuma kaciya ado ne suka ce akwai gyara halitta sannan kuma yana wato rage sha'awa wanda malamai suka ce wanda an masa kaciya da wanda bai masa kaciya ba tsananin sha'awar su daban ne ana so da mutum ya zama yana da sha'awa matsakaiciya sha'awa ta mace ko namiji ko mace sha'awa irin na ɗan adam namiji ya sha'awar mace ko mace ta yi sha'awar namiji ana so wannan sha'awar ta zama ta matsakaiciya wanda ba da sha'awa gaba ɗaya kuma matsala ce mutum baya sha'awar mace gaba ɗaya kaga ya rasa wata rayuwa ta duniya haka nan mace ta zama ba ta sha'awar namiji gaba ɗaya ba ruwanta da aure kaga ta rasa wani abu na rayuwa to shine mutum ya zama yana da sha'awa matsakaiciya suka ce idan sha'awa ta yi tsanani ya wuce iyaka kaga mutum ya zama to ya yi kama da dabba kenan kawai shi sai mace kawai tunaninsa gaba ɗaya akan sha'awa mace mace mace kaga ya yi kama da dabba sanda ko mutum ya zama to baya da sha'awa kwata-kwata kaga yayi kamar abin da ke baya da rai ya zama kamar dutse kamar katako su ba su da sha'awa ko ko suna sha'awa ba su da sha'awa shi ma ba daɗi saboda haka sai mutum ya zama to tsaka-tsaki suka ce kaciya na sa sha'awar mutum ta zama to tsaka-tsaki bai wuce iyaka ba kuma bai rasa sha'awar gaba ɗaya ba kuma hata likitanci bincike ya nuna cewa wato kaciya na da amfani ga ɗan adam yana kare azzakari daga cututtuka da yawa daga infection da abubuwa da yawa bincike na zamani na likitanci ya tabbatar da wannan akwai doktoran yaji hassan fakini a cikin littafinsa أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية أتكلم أنا أكون كاتشيا كوتين شريعة da amfaninsa da sauransu a ciki ke cewa an yi nazari aka duba waɗanda suka kamu da kyansa na azzakari tun daga alif dari tara da talatin da biyu 1932 tun daga wancan lokacin har zuwa 1990 waɗanda suka kamu da cutar kyansa na azzakari an samu wajen misali kamar sama da mutum dubu da ɗari shida aka yi bincike a kansu sai aka tarar da cewa babu wanda aka yi masa kaciya yana yaro dukansu na bayan musu kaciya suna yara ba to su suka fahimci cewa rashin kaciyan ya taimaka wajen kamuwarsu da mai cutar kyansa ga wannan kamar abinda wannan ke nunawa kaciya da wuri yana kare mutum kamuwa daga cutar kensa da sauran cututtuka su kansu turawa akwai waɗanda suke faɗa da kaciya suna gani kamar musgunawa ɗan adam ne ta yaya za a yanke wa ɗan adam wani ɓangaren su to daga cikin waɗanda suke faɗa da kaciya akwai wani ɗan amurka profesa Thomas Wiswell ya jima yana fada da harkan kaciya amma cikin bincike yana bincike yana bincike ya zo gano cewa lalle kaciya na da amfani ya dawo daga ra'ayinsa ya koma yana kira ga cewa a yi wa yara kaciya ga yanzu wannan shine tambayar da na yi cewa kirista suna ko ba sa yi kunsa wani yana nuna cewa kirista suna yi kenan tunda daga cikin su akwai masu kira a zo a yi to amma su ire-irensu irin waɗannan ba dan addini ya ce ba su suna yi suna faɗa ne a yi saboda me amfaninsa da ilminsu wanda suka yarda da shi ya nuna musu sun ga cewa yana da amfani amma dan addini ne babu ruwansu da addini turawa yanzu ina ruwansu da addini suna ne kawai in shekara ta zagaya a ce happy christmas christmas a yi bikin kirismeti amma cocina in kaje ba mutane asali ma ana ce da ana sai da coci ne a mai da shi masallaci a ingila da yawa yana faruwa haka ba ruwansu da addini sun bar addini kwata-kwata to shi ne kaciya na da amfani da fuskoki da dama a kiwon lafiya na zamani ya tabbatar da cewa kaciya na da amfani mana yake cewa sunnatun lirrijali sunna ce ga maza da farko dai dukkanin malamai sun yi ittifaki cewa an shar'anta yin kaciya babu sabani babu wanda ya ce bai halatta a kaciya ba daga cikin malaman addinin musulunci an shar'anta saboda dalilai da yawa da suka zo kamar wannan hadisi na abu na aisha ashirin min alfitra akwai hadisin abu hurairata khamsun min alfitra da sauran hadisai imam bin abdulbar ya kawo ittifaki a wani guri ba a wannan littafin ba a cikin littafin su irin su istiskar da tamhid ya kawo ittifaqin malamai hakan ibn hazm a cikin maratibul ijma ya kawo ittifaqin malamai hakan imam ibn taymiya ya kawo ittifaqin malamai cewa an shar'anta kaciya ina suka samu sabani suka samu sabani shin sunna ce za a tsaya ko ko wajibi ne dole sai an yi mazhabar malikiya kamar da malaya kawo a nan da mazhabar hanabiya da imam ibn hazm da imam ibn hazm a zahiri shi mana gani sunna ne ba dole ba ne haka nan a riwaya daga imam ahmad bin hanbal sunna ne kaciya a gurinsu wasu malamai suka tafi akan cewa wajibi ne kamar habar shafi'iyya kuma zance wanda shi ne ake aiki da shi a mazhabar hanabila suka ce wajibi ne sawa'un namiji ko mace kamar da malam zai kawo matsalar mace wanda bai kaciya ba ya yi laifi suka ce ko mutum ya girma bai kaciya ba dole zai yi in ba in ba wata cutarwa za ta hana shi ba in ba wata larura ba dole sai an masa kaciya wanda suka ce a sunna sun kafa hujja da dalilai a fadin manzan Allah alkhitanu sunnatun lirijali wa makrumatun linnisa abin da malam ya kawo a nan wa huwa sunnatun lirijali wa makrumatun linnisa lafazi ne na hadisi ya doko iktibasi ne malam yayi an gane to amma malamai suka ce wannan hadisin da'ifi ne kuma Ahmad ne da Tabarani da wasu suka rawaito saboda hadisin isnadinsa akwai rawi da ake kiransa alhajjaj ibn arta'a shi kuma a karban hadisinsa wani hadisin mai da rauni ne ba a kafa hujja da shi alkhitanu sunnatun lirrijali makrumatun lin nisa'i ba a kafa hujja da shi sannan kuma daga cikin dalilan su akwai alfitratu khamsun hadisin abu hurairata suka ce alfitra ma'ana sunna ake nufi wanda suka ce wajibi ne daga cikin dalilan su akwai ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الله يا أمتي النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم يبي النبي إبراهيم عليه السلام كما دقسين أبن النبي إبراهيم يعيشيني كاتيا wasu hadisai da suka kafa hujja da su suma masu rauni ne kamar wanda bai masa kaciya ba ba za a bashi a musulunci ba har sai ya kaciya har sai ya yi kaciya ko da ya kai shekara tamanin to wani hadisin bai haƙi ne yana da rauni akwai hadisin usaim a manzan Allah yake faɗa wani wanda ya musulunta ka yi kaciya shi ma hadisin za'ifi ne daga cikin dalilan suka ce suka da al'aura wajibi ne amma ana buɗe al'aura a yawan mutum kaciya saboda me a yi masa kaciya saboda kaciya abin da yake haramun ne a bude shi aka bude shi saboda kaciya wannan ya nuna cewa kaciyan wajibi ne in ba wajibi ne da ba a yadda a bude al'aura ba amma wani amai da martani cewa ko abin da ke ba wajibi ba ne in ji akwai bukata kamar na magani da sauransu ya halitta a bude al'aura dalilai da dama wanda lokaci ba zai bayar mu kawo ba imam ibn al-qayyim a cikin tuhfatul mawdud ya tattauna wannan mas'ala ya kawo dalilai masu yawa waɗanda suna ganin cewa wajibi ne ya kawo dalilai har guda biyar nasu dalilai guda goma sha biyar amma dai bai rajjaha ba amma in ka karanta irin yadda ya tattauna matsala ya fi karkata zuwa ga waɗanda suna ganin cewa wajibi ne amma bai fito karara yace zance rajihi kaza ba su waɗancan dalilai nasu da ya kawo bai wuce guda biyar ba amma waɗanda suka ce wajibi ne da ya tashi ya kawo dalilai wajen goma sha biyar to kaga wannan yana nuna cewa kamar ya fi karkata zuwa ga wancan din kamar irin su imamu shaukani suna ganin cewa ba wajibi ne ba duk ba wani dalili sahihi sarihi dalili mai inganci kuma ya a fili yake da yake nuna wajabcin a kajiya kaciya saboda haka suka ce abin da yake yaƙini shine sunna mu ce sunna mu tsaya amma irin su shek al-usaimin da irin su shek albani da kuma allajna da'ima na fatawa na saudiya sun tafi akan cewa su wajibi ne an gane to idan muka ce wajibi ne ka mutum ko da ya girma dole sai ya yi in ba wani uzuri ne zai hana shi ba rashin lafiya ko wani abu haka amma in kuma ce muka ce sunna ko mutum ya girma bai yi ba babu matsala sai dai ba a so mutum ba zai yi ba nan bisa ga wannan idan mutum kafir ya musulunta ba masa kaciya ba da girmansa ya musulunta an gane shin zai yi kaciya ko ba zai yi kaciya ba bisa ga malaman da suka ce wajibi ne dole zai yi sai dai idan ya ji tsoro cewa zai kamu da rashin lafiya ko wata cuta to za a masa rangwame an gane imam muhammad ya kafa hujja da hadisin annabi ibrahim ya yi wa kansa kaciya yana shekara tamanin saboda haka idan mutum ya musulunta yana shekara arba'in ko talatin ko hamsin sai ya kaciya bisa ga tilas a ra'ayin musu malaman da suka ce sunna ne sunna ne ya yi ba wani uzuri ne zai hana shi ba sai dai idan kafin yau musulunta za a neme shi da hankali don wani yana yi girma ta ce dole sai ya yi kaciya zai samu matsala duk da cewa yanzu a ilmi na zamani ya ci gaba za a iya masa allura ko wani abu kai masa kaciya bai ba zai ma ji a zafin ba amma bin abin da hikima yana da muhimmanci yana da muhimmanci domin wani sa'ilin wannan din idan aka ce dole sai an yayi yana musulunta ka ce masa dole sai yayi kawo wannan wannan zai kore shi ga addinin musulunci suka ce wata kabila wata kabila ce a Uganda su al'adansu sarkin ba za a masa kaciya ba sarki ba zai kaciya ba to kabilar gaba ɗaya suka musulunta o kuma wani bangare sarkin da wasu mutane suka musulunta ba gaba ɗaya ba sarkin da wasu mutane da wasu jama'a da wata jama'a suka musulunta kuma a mazhabar shafi'iyya yin kaciya mai matsayinsa wajibi ne ko uganda ko san mazhabar shafi'iyya suke bi irin su uganda irin su kenya irin su somalia da wannan sharku afirka east africa suna bin mazhabar shafi'iyya to shi ne aka bada fatauci dole sai ya yi kaciya kuma idan an masa kaciya zai rasa wannan sarauta sarauta zai kuma gurin arna ruwansa zai kuma gurin wa gurin arna amma duk da haka su wanda suka su wanda suke musu dawa sarkin da jama'arsa suka musulunta a hannunsu suka ce dole sai ya yi kafiya sarkin nan ya yi kafiya sarauta ya fita daga hannunsu ya koma hannun arna me ra'ayinku akan wannan fatawar ya yi ko bai yi ba eh me yasa bai yi ba an rage wa musulunci ƙarfi shigan sashin kaciya wajibi ne ko wajibi sabanin malamai ne wasu suka ce wajibi suka ce a ba wajibi ba to shi yasa kamar da Imam Bukhari kawo cikin al-Adab al-Mufrad al-Hasan al-Basri yake cewa an samu wani shugaba a zamanin su ana kiransa Malik ibn al-Mundir wani gari suka musulunta wani gari ake kiransa Kaskar na ji ko a Iraki ne suka musulunta sai yace abinci ko mutane duk wanda bai masa kaciya ba yace ai masa kaciya yasa dole ana musu kaciya wasu aka musu kaciya suka mutu wasu aka musu kaciya suka mutu to shine Hassan Basri da ya samu labari yana yana zargin sa akan wannan yake cewa mutane sun musulunta mutanen Rome sun musulunta mutanen Habasha sun musulunta mutanen da sun musulunta amma manzon Allah da sahabbai ba sa bincika su an muku kaciya ko ba ya muku kaciya ba to ko dai ba mu ce wajibi ba amma kam yana da muhimmanci ya zama to ai kaciyan nan dan shi'ar ya zama alama na musulunci wa musamman wannan zamanin kuma ko da mutum ya musulunta ne da girmansa kaciyar ba za ta ba za ta zama to da wahala ba saboda a harkar likitanci ya ci gaba akwai abun da za a sa masa a masa kaciyar ba tare da ya ji zafin kaciyar ba kuma kamar hanafiya su suna ganin cewa in kaciya sunna ne ba dole ba amma duk da haka suna cewa idan mutane gari gaba ɗaya suka hadu suka ce su ba su yi kaciya ba kamar mutanen maiduguri ko wani rabin maiduguri ko dai wani gari suke cewa ba tare da wani uzuri ba to shugaba zai sa su bisa ga tilasta yi yanzu abin da suka duba su duk da cewa suna ganin cewa kaciya sunna ne idan mutane gari gaba daya suka hadu suka ce ba za su yi ba abin da suka fahimta shi ne kamar sun yi wa addini ta waye wani abin da addini ya zo da shi ba uzuri suka ce ba za su yi ba kamar yadda yake mutanen gari gaba ɗaya idan suka taru suka ce ba za su kira sallah ba shugaba ba zai kyale su ba zai ladatar da su dole sai a samu wanda za su yi kiran sallah an gane ibn habib ne ya rawaito daga imam malik duk da cewa imam mali yana ganin wato kaciya sunna ne sunna ce yace wanda ya bar kaciya ba tare da uzuri ba to a wannan riwayar imam mali yana cewa bai halatta ya zama zo ilimanci ba kuma za a karbi shaidarsa ba ba wani uzuri da gangan shi ce ba zai kaciya ba har ya girma a wannan riwayar Imam Malik bai yarda ya limanci ba ko ba za ka bi shahadarsa ba wannan wata riwaya Imam Malik amma abin da mazhabar suke a kai shine ba ana makruhi ne wanda bai masa kaciya ba ya limanci suka samu sabani shin limancinsa da ba a so shine zama limamu rakibi ne shine ba a so ko ko kowace sallah ma ko so ɗaya ma kar ya wuce limanci duk wannan yana nuna maka me duk da cewa su suka ce sunna ne ba wajibi ne ba amma ga matsayin su dama kamar shafiya da hanabila da suka ce wajibi dama ai ba maganar su so amma hanafiya da malikiya da suka ce in kaciya sunna ne amma ga matsayin su hanafiya suna ganin cewa idan mutane gari gaba daya suka ce ba za su yi kaciya ba to shugaba zai sa su dole ga kamar kamar sun yi fada da aji kamar sun yi wa addinin tawaye malikiya suna ganin wanda ya bar kaciya ba uzuri to ba zai zama to liman ba ba a so ba haram suka ce ba ba a so inda za a samu mai kaciya ya wuce limanci a ba dai shi ba an gane to alai hali a takaice kaciya suna ce mai karfi suna ce mu'akkada wanda bai kamata musulmi ya sakaci da shi ba musamman yara kuma da malam zai zo ya bayani yaushe ne za a yi wa yaro kaciya yaushe ne ya kamata a yi masa kaciya malam zai zo ya bayani sai za malam ya ambaci bangare na biyu bangare na farko abin da ya ambata shine hukuncin kaciya ga maza shine yace sunnatun lirijali wa makrumatun lin nisa'i makru ma'ana karamci ne daraja ce daraja ce ga mace ya zama an mata a kaciya shine malikiya suka fassara makrumatun da abin da nufi abin nufi mustahabbun mustahabbi a gurin malikiya abin da ake aiki da shi a mazhaba bai kai matsayin me ba sunna ba suna bambanta tsakanin sunna da mustahabbi sunna wajen karfi ya fi mustahabbi a gurin malikiya an gane gaciyar mace matsayinta ba ta kai kaciyar namiji ba an gane kuma ana kiran kaciyar mace da alkhifas duk da wasu malamai suka ce aka ce khitan ya shafi mace da namiji amma sukan ware su kira kaciyar mace da alkhifad alkhifad to me ra'ayin sauran malamai dangane da kaciyar mace da farko dai babu saɓani tsakanin malamai cewa ya halatta a yi wa mace kaciya ya halatta a yi wa mace ko yarinya kaciya ibn hazm yake cewa wattafaqu ala ibahati al-khitani lin nisa'i cikin lissafin samaratib al-ijma malamai sun yi tibagin cewa ya halatta in za a yi wa mace kaciya ya halatta ibn qayyim yana cewa wala khilafa fi istihbabihi lil unsa ibn hazm yana cewa ya halatta ibn qayyim yake cewa babu sabani tsakanin malamai cewa mustahabbi ne aiwa mace kaciya me bambanci tsakanin ya halatta da kuma mustahabbi mustahabbi za a samu dada amma ka ce mubahi ba in ka ga dama in ka ga dama ka bari ba lada yinsa da barinsa duk ɗaya ne amma ka ce mustahabi ne yinsa ne ya fi yinsa ya fi an gane amma da maka shafiya da hanabila su suna ganin me wajibi ne ko mace wajibi na mata kaciya an gane saboda haka babu sabani tsakanin malamin cewa ya halatta wasu ma suka ce babu sabani mustahabi ne an fahimta alal akalla mu ce me alal akalla mu ce me ya halatta wannan shine adina shi an gane to dalilan su shine dalilai da suke suka suka nuna halaccin yiwa na miji kaciya irin su khamsun min al-fitra suka ce wannan umumi ne bai ware tsakanin namiji da mace ba fitra halitta sunna ta barkin annabawa kuma hadisin da ya shahara idza jalasa baina shu'abiha al-arba wa massa al-khitanu al-khitana idan mutum ya zauna gaban mace kaciya ta shafi kaciya kaciya ta taba kaciya to wannan ta yaya kaciya za ta taba kaciya in ba in wa mace kaciya to shine ma'amu bin hanbal da wannan ya kafa hujja cewa lalle ita mace ita ma ana mata kaciya to amma ba wani umarni sarihi sahihi da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayiwa mace kaciya amma an samu hadisi ta hanyoyi da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa wata mace mai yi wa mata kaciya yake fada mata idza khafafti fa ashimmi idan zaki wa mata kaciya ki sama sama kada ki doko da yawa kada ki yanka da yawa ki yanka sama kadan shikenan wala tanhaki kada ki doki kwashi da yawa da yawa kwasa da yawa kaga nan an jawo mai mace matsala yake fa innahu asra lil wajhi wanda zai gyara fuskar mace za ta ƙara mata kyawu wa ahza lil zawji wannan yafi maslaha ga namiji da aka wa mace kaciya wannan hadisin ya zo ta hanyar ta hanyar ta hanyoyi da dama kuma sahabbai da yawa sun rawaito kuma kusan kowane isnadi kowace hanya akwai magana a kai wajen inganci kowace hanya akwai magana a kai to amma kamar shan nasiruddin albani yana ganin cewa idan aka hada hanyoyin gaba ɗaya da su ta hanyoyi da yawa to hadisin zai inganta an gane to kaga wannan hadisin manzon Allah yanzu yana ba da umarni a yi kaciya ne ko ko yana ba da shawara yadda ya kamata a yi kaciya eh ba umarni ke bayarwa ba idan za a yi kaciya ga yadda ya kamata a yi domin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da larabawa suna yi wa namiji kaciya da kuma mace kaciya to shine sai manzon Allah ya nuna musu yadda ya kamata a yi dama abubuwa da dama a musulunci musulunci da ya zo ya tarar da larabawa suna yi akwai wani abin da ya tabbatar musu kamar da suna yi ba abin da aka gyara aka bar musu don baya da matsala akwai abin da yake an bar musu amma bayan an yi gyara a gane akwai abin da yake musulunci na zuwa ya rusa akwai abin da yake musulunci ba a yin a jahiliya sabon abin da musulunci ya kawo to wannan yana daga cikin abubuwan da dama suna yi musulunci da ya zo sai ya gyara ya ba da shawara ga yadda za a yi an gane to alal aƙalla za a fahimta cewa manzan Allah ya yi ikirarin wannan abin suna yi manzan Allah bai hana su ba an fahimta suna yi manzan Allah bai hana su ba inda ba kyau akwai cutarwa da manzan Allah mai ya kamata yi zai hana su kuma ba zai ce wa masal khitanul khitana ba idan kaciya ta shafi kaciya in ba ana wa mace kaciya ba me amfanin manzan Allah ya faɗi wannan akwai hikima ba hikima abu ne dama ana yi ya san ana yi society suna yi to shine ke ba da shawara ga yadda ya kamata a yi an gane sannan kuma baya ga son manzon Allah an samu ata sahabbai sun ci gaba da wannan Imam Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adabul Mufrad daga Ummu Alkama take cewa anna banati akhi Aisha ukhtutinna yara ‘yan mata na ɗan uwan na na Aisha, an musu kaciya. Tukara wani zamanin sahabbai kenan. Wasu a sa raka da imam Nasiruddin Albani ya kawo cikin littafinsa a silsila a sahiha. To, wannan yana nuna cewa abu ne dama ana yi kuma an san da shi. Kudu wannan yana nuna cewa kaciyar mace ya halatta amma da sharari kar a yi mata kaciya ta yadda za a cutar da ita an gane a wuce iyaka a cutar a kwashe da yawa game da wasu ƙabilu suna wasu ƙasashe wannan bai halatta ba cutarwa ce kuma a likitance akwai malaman da suka ce ya wato yana da amfani Imam Ibn Qayyim Ibn Qayyim yana cewa wato amfani da za a samu idan an yi wa namiji kaciya haka idan ita ma mace idan an mata kaciya za a samu wannan amfanin sai dake cewa amfanin kaciya ga namiji yafi amma ita ma mace an mata kaciya akwai a amfani kuma ake cewa ina rage mata sha'awa kamar da ke namiji shi namiji shi ma kaciya za ta rage masa sha'awa da sauran amfanin duka da malamai suka ambata to amma akwai wanda suna kiraye kirayen cewa yi wa mace kaciya kaciya ba musulunci bane al'ada ce bai halatta a yi ba an gane wannan baya da alaka da musulunci to abinda larabawa suna yi manzon Allah ya zo ya tarar yayi musu ikrari dama sunna kam abubuwa nawa ne qauliyya da fi'iliyya da me taqririyya manzo Allah sallallahu ya bar mu suna yi to sha sa malaman musulunci suka ittifaki amma ba dole aka ce ba wanda ya ga dama zai yi yayi wanda kuma yana gani ba zai yi ba ba dama ba dole aka ce ba ya halatta aka ce ba matsala to waɗannan da suke ta wani al'ada ne bai kamata a yi ba kamar mai da martani suke yi ga wasu al'adu da suke wuce iyaka suna wa mata kaciya kuma suna suna cutar da mata suna kwasa da suna yanke da yawa suna cutar da mata saboda haka suke so a hana abu to dan wani yayi kuskure ba za a hana abu gaba ɗaya ba sai dai a kira a gyara abin ta yadda ba zai wuce a iyaka ba an fahimta saboda haka waɗanda suna yi ba saba shari'a ba za su iya yi wanda kuma ba baya yi ba al'adansa ba ne yana yi ba ba a ce dole ne ba mubahi ne wasu malamai suka ce mustahabi ne wasu malamai suka ce dole amma wanda suka ce wa na mata dole yana da rauni mazaun shafi'iyya da hanabila suka ce mata ma za a yi musu kace bisa ga dole babu shakka zancen su a wanda bangaren yana da rauni amma zancen su ga namiji cewa dole kila wannan zai shiga amma ko Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen da yace kaciyar namiji wajibi ne amma yace kaciyar mace sunna ne mustahabi ne ba dole bane ya bambanta tsakanin kaciyar namiji da mace to lokaci ya za mu tsaya a nan idan Allah ya kuma sai mu tashi gaba da malam wa kad ruya an malikin annahu sunnatun rijali wan nisa'i abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi amfani Allah ya wanzar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da zaunar ƙasashen musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك